أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan ainihin wato safiya ta lahadi safiyar ɗaya ga watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1438 wanda shi daidai da ainihin wato biyu ga watan oktoba 2016 miladiyya muna nan muna karatu a cikin wannan littafi na ainihin wato talkhisu ahkamil janaiz wa bid'uha wallafar fadilatul allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani alaihi rahmatullah wannan kuma shine ainihin wato darasinmu na 38 insha Allah ta'ala daga cikin jeren giyar ainihin wato darasin wannan littafi littafi ne wanda yake ƙoƙarin bayyana mana sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mu'amala da zami da waje da kuma ainihin mu'amala a tsakankaninmu yadda za mu tafiyar da waɗannan al'amura yadda manzon Allah ya ce shi ne wanda idan mun yi kai tsaye za mu samu lada daga wurin Allah idan kuma mun ainihin wato kauce wannan tsarin to kai tsaye wannan kuma mun bi son zuciyarmu ne mun kuma bautawa son zuciyarmu to Allah ta'ala kuma ba zai ba da lada a wannan ba a madadin wannan sai dai ba. Allah ta'ala ka kare mu sai dai kafin mu ci gaba da karatu jama'a mu yi ƙoƙari mu duba abubuwan da muka aiwatar a shekarar da ta gabata abubuwan da muka aikata na kirki da ayyukan da muka aikata na sabu mu yi ƙoƙari mu duba mu gani me muka aikata a baya sannan kuma a nan gaba wannan shekarar musulunci da ta zo sabuwa menene kuma za mu aikata wanda zai jawo mana samun yardan Allah samun rahamarsa mu ɗauka a baya mun riga mun yi sakaci game da aikata ayyukan alkhairi abubuwan da ya dace mu aikata ba mu aikata ba abubuwan da aka umarce mu ba mu aiwatar ba to ta yaya za a yi a wannan shekarar da ta zo mu yi ƙoƙari mu yi gyara jama'a kullum mumini haka yake a rayuwarsa domin abin da ka riga ka aikata Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta mala'iku sun rubuta an kai shi an ajiye a cikin littafinka a cikin rijistarka na ainihin wato ayyuka da zaka je ka taras a ran tashi alkiyama babu abin da ya fi irin mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga Allah mu yi dubi zuwa ga wasu ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma waɗanda Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa duk yadda kai barna duk yadda ka aikata wani mummunan aiki to idan ka dawo ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ka koma ga Allah to lalle Allah ta'ala a shirye yake a kowane lokaci kofa a buɗe take ya karɓi wannan tuban naka ya karɓi wannan gazawan naka ya kuma sanya ka daga cikin bayansa na gari amma idan ka ɗauka cewa shikenan ni na lalace ni ai babu ranar gyara sai Allah ya shirye ni to daga nan ne mutum ya riga ya lalace Allah ta'ala yana faɗi a cikin suratul zumar yana cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كتشي دسو يا كوباينا ودن سكي وكنس برنا سكا أيكتا وكنس أيكا أيكا لا تقنطوا من رحمة الله كذا كتيبي سماني قبر سام الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا lalle Allah madaukakin sarki yana gafarta zinubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim kuma lalle Allah shi mai gafara ne ko mai jinkai sai Allah ya ce wa anibu ila rabbikum kuma ku koma zuwa ga ubangijinku shine al-inaba ka kwashe kayanka gaba daya daga inda kake ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine al-inaba ya zamto duniyan nan ka yi sallama da ita kullum ƙoƙarinka ya za a yi ka gyara ayyukanka kuma ka ainihin wato shiga wani abu da zai amfanar da kai jama'a ina fata an gane wani saboda mene sai Allah ya ce maka wa anibu ila rabbikum kuma ku koma zuwa ga ubangijinku min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta same ku thumma la tunsaruna sannan ku dinnan ba za a iya taimakon ku ba ma'ana in kai sakaci har azaban Allah ta sauka a kanka babu wanda zai iya taimakon ka ya samar da kai daga wannan azaba sai Allah ta'ala ya kiman nasiha wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kuma ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku min qabli an ya'tiyakumul musa'atu baghtatan amin qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan tun gabanin azaba ta sauka gare ku a afke ba tare da kun shirya ba wa antum la tash'uruna alhali ku ba ku sani ba domin da yawa daga cikin wasu mutuwa tana zuwa tana ɗaukar su ne alhali suna cikin gafala alhali suna cikin rakashewa alhali suna cikin ainihin wato dumu-dumu wajen sabawa Allah shine min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta sauka gare ku wa antum baghtatan a afke ba tare da kun shirya ba wa antum la tash'uruna alhali ku inna ba ku sani ba Allah ta'ala ya ci gaba da cewa an taqula nafsu kada fa wata rai ta dawo zuwa gare mu sannan ta rika cewa ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ya hasara na ya nadama na ya kuka na alama farrattu game da irin sakaci da nayi fi jambillahi a wurin yin da'a ga Allah wa in kuntu la min sakhirin ban kasance cikin su kowa ba sai cikin masu yin izgili aw taqula kada fa wata rai ta zo a ranar tashin alkiyama a gaba ga Allah ta ce law anna Allah hadani aida Allah ya shirye ni lakuntu minal muttaqin aida na kasance daga cikin masu jin tsoron Allah aw taqula kada wata rai ta dawo daga baya ta ce law anna li karratan idan da za a yi min jinkiri a dan bani wani dan lokaci fa akuna minal mu'minin in kasance daga cikin mu'minai ina ma da za a bani dama a dan maida ni duniya na wani dan lokaci in samu aikata aikin alheri Allah sai ce bala ba zai yi amai da kai duniya ba qad ja'atka ayati ai ayoyi na sun riga sun zo gare ka fakadzabta biha sai ka karyata su wastakbarta kuma kai girman kai wa kunta minal kafirin kuma ka kasance daga cikin kafirai Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyama afara tashin alqiyama ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ذاك ga waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jinginawa ga Allah fuskokinsu sun yi bakin irin Allah ya ce alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbiri ma'ana ai jahannama ta zamto wajen zama ga ainihin wato masu girman kai a cikin jahannama lalle akwai wajen zama ga waɗanda suke masu girman kai don haka duk mutumin da ya zamto aikin sabawa Allah ne shine cin riba shine saba wa iyaye shine ainihin wato zina shine gulma shine annamimanci algungumanci da hada wuri shine tsugudidi shine cin mutuncin al'umma shine munafirci shine raba zumunci shine shaye-shaye shine kaza da kaza matukar mutum yana aikata ayyuka munana ya zanto kuma ba shi da ranar tuba to wannan ka ji tausayinsa domin ranar da mala'iku mutuwa za su zo su same ka a inda mutuwar za ta riske ka wallahi sai ka yi dana san da ba ta iyaka kuma za ka nemi a da kai duniya amma ba za a da kai din ba domin haka Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl bari dai ya bayyana gare su ne abinda da aka ɓoye gare abinda da ya ɓoye gare su yanzu ya bayyana gare su ƙarara suna gane shi masu Allah ya ce walau ruddu da fa za a mai da su duniyan ma la'adu limanuhu anhu da sai sun koma kan abin da aka hane su aka ce kada su aikata Allah ya ce wa innahum lakadibun kuma lalle su maƙaryata ne kenan dan adam yana da buƙatar tuba da kuma al'inaba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa cikin mutane wane ne yafi kowa kaifin hankali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda yafi kowa kaifin hankali shine aktharuhum lil maut dhikra wanda yafi kowa yawan tuna mutuwa sannan wa aktharuhum isti'dadan lima qabla lima ba'da al maut da kuma wanda ya fi kowa yawan yin tanajin abin da zai biyo bayan mutuwa shi ne mene aikata ayyukan alheri sannan sai manzon Allah ya ƙara cewa sai sabai ka tambaye shi manzon Allah ya zani mu gane alamomin cewa muna aikata ɗaya daga cikin ayyukan nan guda biyu sai mun ce alamun haka yana tabbatuwa ne idan aka samu cinya da al'inaba ila darul khulud mutum yana ƙoƙarin komawa zuwa ga Allah saboda gyara gidansa na dawwama wata jafi an daril gurur da kuma ƙoƙarin nisancin gidan rudi shine gidan duniya an gane wannan ko sannan kuma wasu idadu lil mauti qabla al maut da kuma yi wa kai taraji domin mutuwa tun gabanin mutuwan ta zo gare ka babu wanda yake da imanin cewa shekara iyaka shekara kaza zai a duniya babu wani zai shekara goma wani zai shekara ɗari wani zai shekara tamanin wani sittin in ka ce a'a yanzu ƙara'i nake yi to kike nan mun ji ƙara'i kike yi amma akwai alkawari da kuka yi ne da mala'ika mutuwa cewa sai ka gama yin ƙara'in zai zo ɗauke ka kuma bayan ka tuba ka zama mutumin kirki ma'ana sai ma da girma ya kama ka ka ce za ka rama abin da baka yi ba lokacin kana ɗan samari ko da haka jama'a wallahi mu yi tattali mu kuma koma zuwa ga Allah shekaran ta gabata ta riga ta gabata da ayyukanmu da duk abin da muka riga muka aikata Allah ta'ala ya sa mala'iku sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun shi yasa ɗaya daga cikin salihan bayi yana ɗan uwansa nasiha yake cewa duk aikin da kake aikatawa ka kula alaman tumli wa ila man yurfa aikin da kake yi wa kake ba shifta yake rubutawa wa kake wa dictation mala'iku ne aiko ba su wani masu rubutawa babu wata magana da za ka yi ko wani aiki da za ka yi face a tare da kai akwai wani mala'ika halattacce yana nan kuma yana rubuta abin da kake yi sannan wa ila man yurfa aikin naka idan ka aikata kuma wajen wa za a ɗauka a kai wajen Allah kaga can babu coki kenan ko abu na gaba jama'a shine mu yi ƙoƙari mu fuskanci waɗannan shekarun namu da abin da ya fi dacewa gare mu da taimakon addininmu mu da yi wa juna addu'o'i musamman ‘yan uwanmu da ke sauran ƙasashe irin su Siriya, irin su Iraki, irin su Afghanistan, irin su yankin Gaza na ainihin wato Falastin, da sauran ƙasashen da ake musgunawa al'umma musulmi irin su Burma da sauran wasu ƙasashe jama'a. Mu yi ƙoƙari wajen taimakonsu da addu'o'i. sannan kuma jama'a mu sani mu ba yahudawa bane sannan kuma ba arna bane mu ba kiristoci bane text da ake yi a waya ta hanyar whatsapp da facebook na munnan sabuwar shekara ta musulunci za ana yada ainihin wato wasiƙu wannan ya turo maka cewa happy new year happy islamic new year to jama'a wannan ba musulunci bane wannan yahudanci ne kuma kiristanci ne wannan ba shi daga cikin tsarin addinin musulunci addinin musulunci babu wani birthday wani murnan zagayowar ranar haihuwa haramun ne mutum ya ce wai yau ya yi birthday ko ya yi wa ɗansa birthday jama'a wannan haramun ne kuma al'ada ce na yahudawa sannan jama'a ba a ture-turen saƙonni saboda shigowar sabuwar shekara shi ma wannan ya saba wa addinin musulunci ya saba wa alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kai ma doka ma wata wani burgewa ne haka da wani ya ce ma to ai turo ma sako ba kuma in turo mana sakon ma muna sabon shekara kai co kuma mafiya yawan mujahilci mu ke kai mu zuwa ga wannan akwai rubutu da malamai suka rubuta da yawa na manta ne ban dauko wani littafin da na dauko sai yanzu in karanta muku irin waɗannan abubuwan da malamai suka rubuta a cikin tafe jama'a na haramcin irin waɗannan abubuwa saboda ka jama'a haramun ne haramun ne haramun ne ko babu wani biki da ake yi na musamman na munnan zagayewar sabon shekara na musulunci duk wani biki da za a yi da duk wani taro da za a yi a ce to shi kenan a zo a kewaye gari a zo a yi kaza jama'a duk wannan haramun ne ba shi da asali ba shi da tushe addinin musulunci bal koyi ne da yahudawa da kiristoci ai muna gani da suke ko yayin da aka ce maka yau an yi christmas sai mene sai new year su ne ake fitowa ko a fitowa a ta yawo ana daga tutoci ana daga cross ana yin waye ana yin waye al'adun waye waɗannan ko mu a nan mun taso mu kiristoci ke wannan abu abin da za a ce shekarun musulunci to ai tun da haka ne to ai mu yi fitancantar mi'a Ma'ana kai kana ɗaukar addinin ka ne daga wajen arna a'a mu ba ma ɗaukar addini daga wajen arna sai dai su kwaikwayi namu ba dai mu kwaikwayi nasu ba jama'a mu kiyaye wannan saboda ka duk yadda wani ya yi ɓaɓatu ya yi surutu ya yi hayaniya da bankaura kan cewa kaza kaza kaza aka cika baki jama'a waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ba shi zai hana mu ce bakin ba bakin mai baki da maganan mai magana da babatin mai babatu jama'a ba zai hana a faɗa wa al'umma abin da yake asalin gaskiya ba domin yawancin irin waɗannan sun mai da addini a matsayin wajen wajen business ne wajen ci da addini za a ce a lokacin kowa ya kawo kaza a makarantansu a zo a ce za a yi anko a ce za a yi kaza za a yi kaza jama'a dukkan waɗannan abubuwan ba su da tushe a ɗaura wa iyaye takallufin abin da ba za su iya yi ba da sunan san annabi ko da sunan san addini jama'a waɗannan gaba ɗaya kuskure ne Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanu sannan kamar yadda muka sani kuma a wannan wata jama'a ba a bakin ciki ba a bakin ciki eh wannan musamman ga shi'a wanda suka ɗauki watan al-muharram wata ne na bakin ciki saboda an kashe al-husayn ibn ali ibn abi talib wannan addini ne kuma na maguzawa jama'a addini na maguzawa mutanen farisa masu bautan wuta su suka ɗauko wannan addini kuma suka kawo mana a musulunci sannan kuma ba za a yi birna ba domin akwai akwai masu yin bakin cikin mutuwar shi akwai kuma masu yin murna masu yin murna su ne masu yin cika ciki ranar goma ga watan al-muharram imamu muslim ya fitar da hadithin abu qatada al-ansari Allah ya kara mishi yadda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumin ashura sai manzo Allah ya ce wannan yana share wa mutum zunubin shekara guda zunubin shekara guda Allah zai yafi maka in kai azumin ranar ashura aka tambaye shi game da kuma ranar arafa yace wannan yana fatan Allah maɗaukakin sarki zai yafe wa mutum zunubin shekara biyu shekar da ta gabata da mai zuwa to wannan ya tabbata hadisan manzon Allah kuma manzon Allah ya yi wannan azumin ne domin wa domin ainihin wato tunawa da ɗan uwanshi annabi Musa alaihi salam wanda ya samu mutanen garin Makka suna yi tun a zamanin jahiliya haka in Yahudawa suna yi ina fata an gane wannan da manzon Allah ya zo garin Madina ya samu Yahudawa suna yi sai ya ce ai mu muka fi Yahudawa cancantan annabi Musa saboda haka ake wannan azumi na Ashura a farkon lokaci ma wajibi ne daga baya ne ya zama mustahabbi saboda haka wannan azumi jama'a azumi ne wanda za a yi shi ranar tara ga wata da ranar goma ga wata saboda ya tabbata a wani hadisin da manzon Allah ya ga kowa na Yahudawa ma na yi shi ko manzon Allah kullum aikinsa yana saba Yahudi ne don haka sai manzon Allah ya ce to tun da haka ne in Allah ya kai ni shekara mai zuwa la asuman na tasi'a to zan yi tara ga wata an gane wannan ko kenan musulmi ana fatan ya zamto a sunna taqaririya zai yi azumin tara ga wata da kuma goma ga wata na mene al-muharram malamai suka ce ko ba za ka yi tara ka kin goma ba in ka haka ka saba wa sunna saboda goman shi ne asali shi taran an sa shi ne domin saba wa suwa saba ya gudu don ka san wani shi kuma dan bala'i ne kullum in zai yi aiki sai dai saba wa sunna din to kada ka ce za ka yi tara ba za ka yi ranar goma ga wata ba gwara a ce ka yi goma ba ka yi tara ga wata ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya datar da mu da haka jama'a babu wasu bukukuwa da ake yi ko sanya wasu baƙaƙen kaya ana yawo wannan kuma ya kai zuwa ga tsine wasu habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi aske yi shi kowa ya sani sanannen abu ne za a riƙa yin sa baƙaƙen kaya ana yawo a titina ana tsinuwa ga sahabban manzon Allah ana zagin matan manzon Allah ana cin mutuncin addinin musulunci sannan ko ba za a zama kamar nawasid ba nawasid su ne makiya iyalan gidan manzon Allah su ko murna suke yi cewa an kashe Husaini su ne masu yin cika ciki in baka san tarihin cika ciki ba ɗaya daga cikin ainihin wato shugabanninsu ne ya ƙirƙiro wannan cewa su kuma za su riƙi ranar kamar idi tunda waɗancan za su yi baƙin ciki su kuma za su yi farin ciki da aka shi ke cewa ka yalwata wa iyalanka a yi musu sabon ɗinki a yi musu kaza jama'a wannan karatun ba shi a musulunci hayaniya ce da bankaura kuma bid'a ce a addini duk wanda ya yi wannan ba shi da tsari abinda manzon Allah ya karantar shi ne jama'a yin azumin ranar yaushe tara da kuma goma ga wata na almuharram domin yana da kyau duk lokacin da wani aikin ibada ya taso a yi ƙoƙari wajen faɗakar da mutane game da ya ake yin ta kuma yaya ne in an yi za a samu lada Allah ta'ala ya datar da mu to jama'a kun ji waɗannan su ne abubuwan da ainihin wato zan mana ta'aliki a kai da fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su azumci waɗannan kwanaki kuma ake gafarta musu zunubansu Allah muna roƙonka ka hana mu ka yi aiki da mu ka zame mana garkuwa ga barin fada wa bid'a ga barin fada wa shirka da Allah Allah muna roƙonka tabbatar da gadigama akan bin sunna ka hada rayukan mu da rayukan salihan bayinka fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ajiya mun tsaya a mas'ala ta ainihin wato 111 mas'alar da ke mana bayani dangane da ainihin wato ta'aziyya da kuma yadda irin kalmomin da ake amfani da su wajen rarrashin wanda aka yi ainihin wato mutuwa jama'a ina fata an gane wannan har muka zo muka karanta ainihin wato hadisin abu salama da ainihin wato hadisin abdullahi bin ja'far da irin labarin da manzon Allah ya bada na gwagwarmayan da mahaifinsa suka tafi da kuma ainihin wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma iyalin gidan Ja'far ainihin wato addu'a cewa Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdullah fi safaqati yamin fi safqati yaminihi wanda manzon Allah ya masa wannan addu'an sau uku an gane wannan ko Allah ta'ala ya datar da mu yau za mu tashi a mas'ala ta ainihin wato 112 الثانية عشرة بعد المئة ما لن يتوى ينبغي اجتناب أمرين to ya kamata jama'a a nisanci aikata abubuwa guda biyu wa in tataba'an nasu alaihima ko da ko mutane sun saba aikata waɗannan ayyukan jama'a kun ji addini ko da an saba yi a unguwarku a garinku a ƙasarku wannan abin baya zama addini sai dai in ya dace da yadda Allah ya ce a yi in ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji shi ne malai ce wa in tataba'an nasu alaihima ko da mutane suna bibiyar waɗannan abubuwan suna yawan aikatawa lokaci bayan lokaci a abu na farko malai ce alijtima'u litta'aziyya fi makanin khas tattaruwa da taro a wani wuri na musamman domin ainihin wato karban ta'aziyya kaddari kaman a taro a wani gida aure makabara ko a je jikin wata makabarta a yi shimfiɗa a sa canopies a zauna da sunan cewa ana karban ta'aziyya aure masjid ko kuma a mai da masallaci wajen karɓar ta'aziyya mala ya ce wannan bai kamata ba ya kamata a nisanci wannan domin ya saba wa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba abu na biyu ittikhadu ahli almayyit at'ama li diyafati alwaridin lil'aza waɗanda aka yi mutuwa su kuma su yi girki domin karban bakuncin waɗanda za su ta'aziyya shi ma jama'a haramun ne iyalan gidan da aka yi wa mutuwa so ake aje makotansu da ‘yan uwa su yi girki su kawo musu ba su ake so kuma su yi girki su ba mutane ba amma ‘yanci da addini sun riga sun gurɓata wannan al'amarin jama'a shi ne an haife ka sun ci ka yi aure sun ci ka haifa sun ci kuma in ka mutu ma sai sun ci kenan da zaran an ce an yi mutuwa sai wani ya zo da katuwar rigarsa ko da katar rawaninsa ya zo ya zauna ya ce to shi kenan in an jima ni to ya ce ba a girko ba ne to wani kuma shi kenan ya samu wajen fakewa kuma ɗan kuɗinsu za su huta kenan ko a zo a zauna kuma a mai da wurin dandalin hiran siyasa a mai da wurin dandalin bambaɗanci da roƙo a mai da wurin dandali na ainihin gulma a mai da wurin dandali na yin ƙarirai a madadin a bar iyalan gidan da aka yi wa mutuwa su ji da abin da ya dame su sai kuma a kawo musu wasu sababbin abubuwa da bai dace ba to shine ma yake magana a nan ke cewa ittiqadu ahli almayyit ittiqadu ahli almayyit at-ta'ama su iyalan gidan waɗanda aka yi mutuwa su girka abinci li dhiyafati alwaridina lil azab saboda wai karban baki masu zuwa domin ta'aziyya jama'a wannan shi ma abu ne wanda ya zama wajibi a nisance shi kenan kaga ba addini bane su so ake yi a basu da abin da ya dame su kamar da zamu zo mu karanta a cikin hadisi ingantacce jama'a ina fata an gane wannan kuma za mu zo mu ji wannan maganar tun yaushe aka faɗe ta domin wani yare na maka wayo ko yi maka wasa da hankali sai ce maka ai izala suka kawo wannan in izala suka kawo wannan to bari ka ji suwaye suka fara wannan magana gabanin yau dan mu ba muna daukar addini mu bane yadda muka ga dama ko hayaniya ko ta bankawar a'a sai mun je mun dauko shi daga wata tsotsuwa sai mun samu daga cikin magabata me suka yi magana akai kuma akan me suka rayu wannan shine ke zama addini ko magabatan ma na kwarai ba na banza ba jama'a ina fata an gane wannan to gashi nan sai mali yake cewa wadhalika mun faɗi waɗannan abubuwa guda biyu ne li hadisi jarir ibn abdullah al-bajali saboda hadisin jarir dan abdullah al-bajali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda radiyallahu an Allah ya kara mishi yadda qala yace kunna na'uddu mu dinnan mun kasance muna kirgawa muna kididdige cewa wa fi riwayatin a wata riwayan kunna nara mun kasance mu dinnan muna ganin cewa alijtima'u ila ahli almayyit zuwa gidan waɗanda aka yi mutuwa a je a taru wa sani'atu at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyaha da kuma girki da iyalan gidan da aka yi mutuwa za su yi domin waɗanda suka zo musu ta'aziyya yace wannan yana daga cikin an-niyahatu yana daga cikin kuma saba wa Allah irin kukan mutuwa da ake yi kaga an ƙara tara musu gajiya kenan aiko eh ga bakin cikin mutuwa kuma ga cinye musu abinci kaga ciwon ya zama guda nawa ya zama guda biyu kuma abin da zai baka tausayi shine mafiya yawan waɗanda ake mutuwa an talakawa ne an san ba shi ma da abin da zai ci gaba kowa a gidan sai dai wannan ya zo ya yi tashi ya tafi amma da rana an ga yana ɗan hali sai ka ta to ina tabarmi eh ma'ana a shimfiɗo a fito da shi a shimfiɗa saboda a samu a a ɗebi na banza ko eh to jama'a kun ji sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna kididdigewa ko muna ganin cewa taro da ake yi a gidan mutuwa da kuma ainihin wato yin abinci da waɗanda aka yi mutuwa suke yi wannan abin bayan an rufe mamaci yana daga cikin anniyahatu yana daga cikin wani nau'i na kukan mutuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma'ana abu ne wanda manzon Allah ya hana ko ba shi daga cikin tsarin musulunci gaba daya qala an-nawawi al-imam an-nawawi ya fada al-imam an-nawawi din nan fa ya rasu tun hijira na shekara 500 da wani abu yanzu na shekara nawa da mutuwa kenan shekara kusan 900 da wani abu to kaji maganar imam barka ji maganar imam an-nawawi shekara 900 da ta gabata in shi ma dan irali ne suka bayani ko to imam an-nawawi yake cewa ya faɗa fil majmu' a cikin littafin sa al majmu' a mujalladi na biyar shafi na 306 yace wa amma al julus lit ta'aziyya amma wannan zama da ake yi na ta'aziyya domin karban gaisuwar mutuwa ko zaman makoki fa nassu shafi'i wal musannaf wa sa'irul ashabi ala karahatihi imam shafi'i da imam abi bakar ibn abi shaiba ya kawo tiltafinsa al-musannaf da dukkanin malamai sun yi tarayya akan cewa wannan abin makaruhi ne jama'a ma'ana abin kyama ne a addinance a aikata irin wannan aikin qalu malaman suka ce ya'ani bil julusi laha an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin abin da yake nufi da wannan shine waɗanda aka yi wa mutuwa a ce su nan sun zo sun taru a wani gida guda ɗaya fa yaqsuduhum man arada ta'aziyya domin wanda in yazo ta'aziyya zai zo ya same su wani ma yana wani garin amma sai ya ce dole sai an zo an taru a wuri guda saboda dole yau ta'aziyya ya samu kowa na nan wannan ba shi daga cikin addini kowa bayan an yi mutuwa an binne mamaci yana da damar ya tafi duk inda za shi ya ci gaba da harkokinsa ba wanda ya ce dole sai ya zauna a gida domin karɓar gaisuwa jama'a ina fata an gane wannan don wasu sun ɗauka yin hakan ma ya zama kamar wani addini wanda in ma baka yi ba to ka saba wa jama'a to ka ji baka saba wa Allah ba ka je ka buɗe shagon ka ce wa harkokinka da wanne za ka ji mutuwa dai ba fasawa za a yi ba kuma jin zafin mutuwan ba fasawa za a yi ba bal wannan zaman shine zai ƙara jaddada maka baƙin ciki da damuwa ko da yaushe ba haka bane wani ya zo da ƙarya yake yi ba komai a zuciyar shi sai munafurci amma yau sai fashe da kuka ci wallahi tallahi ya ta wancan kwace kwace haka ci wallahi tallahi ayi da kaza ma da kaza ba ayi kaza kaza wani shi kenan an yi hasara wancan fa ya riga ya gan kukan shi ba ya isa amma suka ji ya ƙara sa shuka kuma ya ƙara dugun zuma mishi wani baƙin ciki da damuwa jama'a kun ga irin wannan ba shi da amfani a addini domin jama'a addini baya aminta da bakin ciki kullun Allah cewa yake wala tahilu wala tahzanu na fata an gane kullun addini cewa kakkuyi bakin ciki kul kakkuyi bakin ciki addini haka yake cewa haka alqur'ani ya karantar da mu haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu jama'a jama'a an gane wannan ko to shine malai yake cewa bal اوكي نعم بيجي قالوا ما لم يذكر شيء بل ينبغي ان ينصرفوا في حوائجهم كما كاجي مغنى اسم امام الشافعي كده وانا فتابع التابعين ني suka ce abin da ya kamata ga waɗanda aka yi mutuwa su tafi su ci gaba da harkokinsu su je su ci gaba da gudanar da ainihin wato harkokinsu ne yau da gobe faman salafahum duk wanda ya gamu da su ko ya haɗu da su a wajen sana'ar su ko akan hanya azzahum sai ya musu ta'aziyya wala farqa bainar rijali wan nisa babu bambanci kuma tsakanin maza da mata akan wannan jama'a kada ce to ai su mata ne suna gidan auren su dole sai sun zo sun taru a gidan da aka yi mutuwa babu dole a cikin wannan harka jama'a muna fata an gane wannan shine ma yace wala farqa bainar rijali wan nisa fi karahati aljulus laha a wajen kyamar zamanin ainihin wato wannan me ake cewa makoki da ake yi kama ji makoki ma'ana zama da ake dangun kuka ba haushi wannan wannan suna e wato zama ake domin kuka domin karawa kai damuwa da bakin ciki ko to gashi nan malam imamun nawawi a fili tafin al-majmu' ya ce wannan abin kyama ne a cikin addini ونص الإمام إمام الشافعي الذي أشار إليه النووي في كتاب الأم wannan maganar da Imam Shafi'i da aini Imam Nawawi ya ishara da ita ne Imam Shafi'i tana nan a cikin littafin sa mai suna Al-Umm a mujalladi na daya Shafi'i 248 Imam Shafi'i yace wa ukrihul ma'afi ni dinnan ina kyaman zaman makoki shine al-ma'atim ina kyamar zaman makoki wahiyar jama'a shine taro da ake yi bayan an yi mutuwa wa in lam yakul lahum buka kai koda ba a kuka a wurin taron fa inna zalika yujaddidu al-huzna domin wannan yana ƙara sabuntawa waɗanda aka yi mutuwan bakin ciki wa yukallifu al-muqna sannan kuma yana sanya wa mutane ɗaukan ƙarin ɗawainiya da kuma samun damuwa jama'a ba haka bane musamman yanzu yadda aka shiga cikin wannan kuncin kaga ai akwai matsala ai ko eh an dan siyo shinkafin ana kariri ta ta masaran ma dai to shikenan ta yi tsada a kasuwa da kira ke san abin da za a ci sai a ce daga kuma sai ka zo kai girki dole a'a babu wanda ya ci dole sai kai wannan ka ma dai imamu shafi'i ya ce ni dinnan ina kyamata zama da ake na makoki ko da ba a kuka a wajen domin wannan yana ƙara jaddada wa waɗanda aka yi mutuwan baƙin ciki da damuwa sannan yana kuma ɗaura wa mutane nauyin ba gaira ba dalili ma'ama madafihi min al'asar duk da abin da ya riga ya gabata na tasirin wannan mutuwan ya ɗan fara wucewa ya ɗan fara samun sauƙi aiko amma sai wani ya dinga zuwa yana fama mishi wannan ciwon kamar kai ne yanzu da gwalando kowa ya zo ya ce maka kai wani sannu fa ya ciwo kaza kaza sai dan sa kafa sai dan murje ciwon sai ya gaba yaya ai kaga tsallan zaka yi ka kurma ihu ko in a ƙara koma a sa a yodin dan sa audiga shikenan wannan ma in ya zo shikenan shi ma sai ƙara dirzawa kaga an samu matsala wa alaikum salam
eh to ai ba ra'ayi ake dubawa ba mu abin da muka saba ne ko muke riyawa a zukatanmu shine cewa yanzu da aka yi mutuwa wani dan ya ce idan wani ya kira shi a waya yana cikin wata haka ya ce to bari ya je dan yi kaza da sai ya ce kun gani ai munna yake da mutuwan to shi ya kashe shi na'am shi ya kashe shi ai mutuwa ba ta hana yin komi jama'a ko ku kun taba jin cewa an yi manzon Allah rasuwa manzon Allah ya zo ya shimfida tabarma a kofar gida ya zauna yana karɓar gaisuwa an kashe bakfansa ai hamza ko an kashe ja'far an kashe manya-manya daga cikin sahabbansa manzo Allah ta zuwa yamma wani zan makoki ko kun taba ji an ce an je gidan wani sahabi an samu cewa yana zaune a gida baya zuwa ko ina yana girka jama'a abinci ana zuwa ana kiban girki saboda a taya shi jaji ba ku taba ji ba tarihi saboda haka wannan ba zai zama sun ai baya baya hana faɗi gaskiya in dai za a faɗi ko me za a faɗa ai dan wanda ma yake maka sharri ko yake ma kage ba zai fasa abin da yake yi ba zaka dan ka dan ka faɗi gaskiya mai a ciki kai da kake da ainihin gaskiya a hannunka ina ruwanka da wani ba ruwanka da wata hayaniya ba zai cutar da kai komi ba an gane wannan ko jama'a da aka haka wannan karatun yake jama'a na'am eh sai a nuna musu a ce wane ana tsammanin yana shago a ji a same shi a shago illa iyakar ta kenan amma ba ka'ida bane a ce a tattara su wuri guda dole su zauna abin da ake nuna maka kenan har zaman ma a ɗauka ya zama addini ka fahimci magana na malamai da suke yi kada wani ma ya ɗauka cewa zaman ya zama addini ne a zauna a'a abin da ya kamata kowa ya shiga harkokinsa duk inda ka haɗu da shi kai mai ta'aziyya wannan shine karatun ba zai canza ba wanda ya tso daga nesa sai a ce to ka zo ta'aziyya to shikenan wallahi to ai sun dan fita ne to amma dai bara kira wani a waya zo sai ku gaisa za mu ne ai na waya ko kaga sai a kira shi zo yana zuwa to shikenan wani kaza kaza kaza shi ma sai ya koma gida kai ce to shikenan kuma ai mun zo da yawa za mu dan kwana uku ne dama to kaga kuma an samu matsala kenan ko eh to ai ya zo tara mu gajiya ne eh kamata ya in ya gaisuwar sai ya koma ko kuma tunda ya san haka ne sai ya zo da guzurinsa lokaci na yi sai dan zagaya ya dan je ci girkin san da an kawo abinci ca wallahi bana bukata na riga na ci abinci shikenan ko ba haka bane jama'a haka ake yi jama'a za ku zo ku ji dalili jama'a yadda malam albani ya tsaro sannan ga littafin dan fodiyo nan ihya'u sunnati wa ikhmadul bid'ati rayar da sunnar manzon Allah da kuma rushe bid'a na Usman dan fodiyo za ku zo ku ji karatun dan fodiyo a wannan littafin me ya faɗa game da irin waɗannan al'amura za ka yi mamaki yadda wani zai zo ya ta ƙarya babban makaryaci ne sai ya zo ta magana ai kaza kaza ai malamai ai akwai littafin ma kuma wallahi makaryaci ne za dai ku zo ku ji karatun ɗan fodiyo game da wannan jama'a ga karatun ɗan fodiyo nan kuma kowa ya san mujaddadi Usman ya san shi wajen ainihin wato kokarin tsayar da sunna da kuma rushe bid'a shi da haka ma ka san shi ai ko dan haka za ku zo ku ji maganan ainihin wato ainihin wato maganan Uthmanu sannan abinda waɗannan ma ba su kawo ba shi ya kawo da za ki maka to ai an yi maka yazo abin fidawo mana shi ya hango dan uwanka yana cin azaban Allah saboda ka zo a ceto shi duk sallan jana'izan da aka yi duk addu'o'in da aka yi da banza ne amma sai an mai fidawo kaga yadda wani sabon abu ya kasu wa kenan za ku zo ku je dan fodiyo ya yaki wannan bid'a a cikin ihya'us sunnah ina fata an gane jama'a za ka ba ma kwanmu sai da zakara eh ba ma kwan sai da zakara jama'a duk abin da za mu faɗa wallahi muna da littafi muna da kuma wani magabaci akan wannan fatawa ba hayaniya ba ce ba harguwa ba ce muka ɗebo za mu faɗa wa mutane ko mu yaɗa musu wata guba ta bida'a ko kaɗan ba wannan kuma surutun mai surutu ba zai hana mu faɗi gaskiya ba illa iyakar ta kenan kowa yana kasa hajjar shi ne ka kasa taka ka sayar kowa ma ya kasa nashi ya sayar Allah ta'ala ya datar da mu to malai sai ya ci gaba da cewa ka annahu yushiru ila hadithi jaririn hada kai ka ce imamu shafi'i yana ishara ne zuwa ga hadithin abin jarir ibn abdullahi al-bajali qala an-nawawi sai imamu an-nawawi yace wastadalla lahu al-musannifu wa ghayruhu bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdathun shi imamu shafi'i sai ya kafa hujja da kuma mai littafin al-musannaf da wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da cewa ne kai karshen tuka tuka tuk wannan abin ma yin shi bid'a ne ina fata an gane abu ne wanda aka kirkire shi wanda babu shi a cikin addini aka kirkire shi daga baya wa kaza nafsa ibn al-hammam fi sharh hidayah haka ne ibn al-hammam ya bayyana wannan a cikin littafinsa na ainihin wato sharhul hidaya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ainihin saba'in da uku ala karahati ittikhadhi diyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit da cewa abin kyama ne mutum ya je gidan waɗanda aka yi wa mutuwa ya ɗauki abinci ya ci ina fata an gane wannan haramun ne su ma waɗanda aka yi mutuwan su yi abinci su ba waɗanda suke zuwa gaisuwa an gane wannan ko wa qala kuma yace wa hiya bid'atun qabiha kama ji ibn al-hammam yace wannan bid'a ce mummuna wa huwa mazhabul hanabila kama fil insaf wannan kuma shine ita ce mazhaba ta hanabila masu bin mazhaban hanbaliya na imam ahmad bin hanbal ya faɗi wannan a mujallidi na biyu shafi ɗari biyar da sittin da biyar jama'a ina fata an gane wannan yawwa sai malam ya ce almas'alatu athalitha ashara ba'da almi'a mas'ala ta 113 wa innama sunnatu malam ya ce kadai abin da yake sunna an yasna'a aqriba almayyit wa jiranihi wa jiranihi li ahli almayyit ta'aman abin da ake so shine jama'a makusantan waɗanda aka yi mutuwa ma'ana danginsu da kuma maƙotan waɗanda aka yi mutuwa su ya fi cancantan su yi abinci su aika da shi gidan waɗanda aka yi mutuwa an gane wannan ko yushbi'uhum a aika musu da abincin da zai kosar da su ba fa waɗanda suke zuwa gaisuwan ake ba ba su waɗanda aka yi mutuwan za a kai wa abinci kuma za a kai musu gwargwadon yadda zai kosar da su لحديث عبد الله بن جعفر سول حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال يكتشوا لما جاء نعي جعفر حين قتل يا يندا لابار متوان جعفر لن, لن أبو طالب يزو ومنظم الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سي منظم الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci ku kai musu gida faqad atahun amrun yushghiluhum wani al'amarin da yake shagaltar da su ga barin yin girki ya same su saboda mene bakin ciki da damuwa ko kaga ba zai bari ma ɗaura tukunya ba amma sai ga gida ya zama kamin gidan biki an gane wannan ko aw atahum ma yushghiluhum ko kuma wani abin da yake shagaltar da su ya riga ya same su saboda haka jama'a a rika yin abinci ana kaiwa gidan Ja'far in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ita ce sunna jama'a makota da ƴan uwa su yi abinci su kai gidan ba ku ne ake son ku jika ku bayar ba a'a ku ne ya kamata jama'a su yi girkin su kai muku gida sunna kenan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال الإمام الشافعي في الأم al'imamu shafi'i ya faɗa cikin littafinsa na al'ummu cewa a mujalladi na ɗaya shafi na 247 wa a habbu li jiranil mayyit aw zil qaraba an ya'malu li ahli al mayyit fi yawmi fi yawma fi yawmi yamutu haka ne ko fi yawmi yamutu wa laylat wa laylatihi ta'aman yushbi'uhu abinda yake ya anso ga makotan waɗanda aka yi mutuwa ko makusanta danginsu ‘yan uwansu su yi musu abinci su yi wa waɗanda aka yi mutuwa abinci su yi musu kuma abinci kyakkyawa da kuma isasshe wanda zai iya kosar da wannan gida fa inna zalika sunna domin wannan sunna ce tawa ta abul qasim al-mukhtar min mudari an gane wannan ko wa dhikrun karim sannan wannan jama'a an bato ne kuma mai karamci ma'ana aiki ne wanda yake ainihin wato da karamci addini wa huwa min fi'li ahli alkhairi qablana wa ba'dana kuma wannan yana daga cikin aikin mutanen kirki gabaninmu wasu sun yi sahabbai kenan ko da tabi'ai sannan a bayanmu kuma ma'abuta kirki za su ci gaba da yin wannan to jama'a kun ji ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر سنة سي إمام الشافعي كاو وانشن حديث ده مكرنتا نا عبد الله بن جعفر جماعنا فاتان غانا wannan to jama'a kun ji abin da ya tabbata a sunna malam Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ibn Fodi alaihi rahmatullah asili tafin sana ainihin wato ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'ati ya ainihin wato buɗe babi na musamman babin da ya ce babu sabi ashar babi na goma sha bakwai fi bayani tsariƙin sunnatul muhammadiyya babin da zai bayani game da hanyar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babi amril jana'izi wal maqabir cikin babin abin da zai bayani game da jana'iza al'amarin gawa wal maqabir da kuma kaburbura gashi nan a shafi na ainihin wato 88 a cikin wannan littafi an gane wannan ko yawwa malam ya fara cewa daga inda zamu dauko ainihin wato yake cewa wa min zalika yana daga cikin abin da yake bid'a ne taqsisu ayyami ta'ziya kayyade iyaka kwanakin da ake wa mamata ko wanda musiba ta samu ta'ziya wanda mun yi bayani a jiya an gane wannan kuwa huwa bid'atun makruhatun yin hakan bid'a ce a bar kyama wa in lam yaghl bi takhsisin bi takhsis tilka al-ayyami tahrimu ta'ziya fi ghayriha sai dai idan mutum ba wai ya yi ƙoƙarin ƙayyade kwanakin da aka ce a yi ta'aziyya ba ne da wasu waɗannan kwanakin ina fata an gane amma aka ce to ai kwanaki kaza ne ka ɗakin ta'aziyya to wannan ya zama bid'a a bar kyama addini wa illa in ko ba haka ba fa huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan bid'a ce haramtacciya da ijma'in al'ummar musulmi qultu ni malam dan fogiyo nace ويفعل هذه البدعة بعضهم في عيادة المريض wasu daga cikin mutane suna aikata irin wannan bid'ar zuwa wajen gaida mara lafiya wa yaqulu innahu la yu'alu fi yawm as-sabt suna cewa ba a zuwa gaida mara lafiya ranar asabar an gane ko kaji wata sabuwa kuma wannan dan fodiyo kenan wa fil madkhal yace yazo a cikin littafin al-madkhal na ibn al-hajj yace wa dhalika mukhalifun lis sunnati mutahhara wannan ya saba wa sunnar manzon Allah mai tsarki wa zakara ba'dhum anna asl hadhihi albid'ah anna yahudiyan kana tabiban li malikin min almuluki famarida almalik maradan shadidan فكان اليهودي لا يفارقه فجاء يوم الجمعة فأراد اليهودي أن يستحل سبته وخاف على سفك دمه فقال له اليهودي إن المريض لا يدخل عليه أحد يوم السبت فتركه الملك ومضى سبته ثم شاعت بعد ذلك هذه البدعة yace asalin wannan bid'a wani ainihin daga cikin malaman Yahudawa ne wani ainihin wato likita yana jinyin wani sarki to sai ranar asabar ya ga za ta yi ranar zuwa bauta sai ya ga in yace ku zai ta wajen bauta ba za a kyale shi ba da ya ce bauta za ni za a yanka shi da haka sai ya ƙirƙiri wata sabuwar fatawa ya ce to ai ba haramun ne ma a je gaida mara lafiya ranar asabar saboda a kyale shi ya je cocinsa da haka sai ya tafi cocinsa bayan haka sai ake yaɗawa cewa ai ba a zuwa gaida mara lafiya ranar asabar sai malam ibn alhaji ya ce ka gani shi ya sannan wannan bid'an ta yada a cikin mutane wa min zalika yace daga cikin abin da yake bid'a jam'un nasi li fi'l fida' taron mutane domin yin fidda'u addu'an bakwai da ake yi wa huwa bid'atun makruhatun wannan bid'a ce a barkama inji malam dan fodiyo ina fata an gane wa fil madkhal ya zo cikin littafin al madkhal na ibn al hajj yace wa kadhalika yuhadhiru mimma ahdathahu ba'dhum min fi'l at tahlilat limautahu sannan har ila yau ana tsoratarwa ana ainihin wato yi wa mutane ainihin tsoratar da su da kuma kwabansu game da abin da suka kirkira na ainihin yi wa mamatansu ta halili shi ne faɗin la'ilaha illallah a tsaye a gaban gawa a dinga cewa la'ilaha illallah la'ila a gaban gawan aitai ya ce ya kamata a ainihin wato kwab mutane game da wannan bid'ar da suka kirkira limautahu suna yi wa gawawakinsu haka wa jam'uhumul jam'al kathira da kuma taro da ake yi a yi gangami lidhalika domin yin wannan kama taqaddama fi ghairihi kamar yadda ya gabata ainihin wato akan abin da wajen da ba wannan ba wa qad taqaddama dhikru jahran wa taqaddama dhikru jahran wa jama'atan wa ma fihi da abin da ya gabata na bayanin cewa a yi taro da gangami a yi zikiri da kalma daya to wannan bid'a ce da kuma taro da ake yi wajen yin dikirin da za a yi yayin da aka yi mutuwa malam ibn al-hajj ya ce wannan shi ma bid'a ce jama'a ina fata an gane sai malam dan fodi ya shiga da cewa wa yahtajjuna ala fi'li zalika bima haka ba'd ash-shuyukh min al-mutaakhirin abin da yasa ake yin wannan sadaka ta fidda'u yace suna kafa hujja ne da cewa akwai wani daga cikin shehunnai shehunan ma 'yan baya-baya annahu ra'a fi manamihi cewa shi ya gani a cikin mafarkinsa kaji a cikin mafarki ya gani addini ko a gina shi aka mafarki yawwa to shi yasa za ga yawancin wancan addinin akan mafarki yake aiko sai a ce ai wane yayi mafarki ya ga annabi ya bashi wani zikiri eh wani farki annabi ya bashi zikiri kafaji to shine malai yake cewa to gashi nan wasu daga cikin shehunnai suna cewa wai yayi mafarki annahu ra'a fi manamihi ba'd mauta a cikin baccin sa ya ga wani sashin ainihin wato mamata dake cikin kabarin su ya gansu fi azabin a cikin wani irin nau'i na azaba fa zakara la ilaha illa Allah 70000 marra sai ya karanta la ilaha illallah so dubu saba'in thumma ahdaha lahu wai sai ya baiwa wannan mamacin kyautan wannan la ilaha illallah da ya dinga yi so dubu saba'in fara'ahu fi manamihi ba'da zalika sai ya ƙara kwanciya yi wani mafarkin fi hay'atihi hasana sai ya ga yana cikin jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali fasa'alahu an zalika sai ya tambaye shi ah wane ya naga kuma ka dawo cikin hayyacinka cikin jin daɗi fa akhbarahu sai bashi labarin cewa annahu ghufira lahu bi ihda'ihi lahu thawaba 70000 wai an bashi an samu mishi da rahama ne da jin kai a kabarin sa sanadiyan kyautan wannan la ilaha illallah guda 70 da ya bashi kyauta wa hadha laysa fihi dalilun malan fodiyo zai raddi yace to wannan kam babu wani dalili a cikinsa rusasshen al'amari ne min waje haini ta fuska guda biyu ihdahuma ahaduhuma yace na farko annahu manamu kaga wannan mafarki ne wal manamu la yatarattabu alayhi hukmun babu wani hukunci kuma ne kan bai bacci ai ko ana rubuta mai zuri ko lala mai bacci ba a rubuta masa saboda haka hayaniyar bacci ne kawai ina fata an gane wannan hayaniya mafarki ne wasani abu na biyu annahu innama fa'alaha wahdahu fi khassati nafsihi kaga wannan shi da kansa ne ya kirkira yayi wa kansa wa ahdalahu thawabaha ya kuma ce ya ba wancan ladan wa lam yajma' lidhalika annasa kuma kaga mutane ai ba su taru aka ce a zo a taru ai mawani fida'u ba in ma hakan ne ta farin to kaga mutum ɗaya ne yayi yace to a ba wani ladan ko ai ba jama'a bane suka taru aka yi gangami aka ce a zo a yi kaga anan ma ya saba in kai amfani da hankali kaga cewa zai nuna maka cewa abin bid'a ne kenan kama yaf'aluna fi hadha zamani min ash-shuhra kamar yadda ake yi a wannan zamanin domin nuna shuhra a ce wani ya mutu sai an mai sadakan uku an yi bakwai an yi arba'in an yi sittin an yi saba'in an yi tamanin an yi ɗari an yi shekara duka an yi shekara biyu da shekara uku wani dai ana ta yi to yana ɗan fodiyo fa a zamanin shi ya ce to kaga wannan yana daga cikin abin da jama'a suke aikatawa a yau shekara ɗari biyu da wani abu kaga shi bid'a da ɗiya ce ko hatta sara zalika indahum amran ma'mulan bihi har sai da wannan ma ya zamto wani abu ne wanda an riga an saba da shi a cikin al'umma ya zama ruwan dare shi ne ma'amulan bihi har ya zama in baka yi ba ana ganin ka saba asbaha al-ma'ruf munkaran wa munkarun ma'ruf wa amma law fa'ala dhalika ahadun fi khassatihi nafsihi wa ahda thawabahu liman yasha'u fala yamtani'u li'annahu qad fa'ala khairan mala ya ce amma da wani ne ya aikata wani aikin ibada sai ya ce Allah ya kai ladan ga mamacina na wani aikin lada shi kaɗai ya yi ya yi wannan mamacin kamar abin da ake yi ko wanda za mu zo mu karanta a cikin karatun wannan littafin a yanzu haka gabar da za mu tashi kenan insha Allah a gobe ya ce to da wani ne ya aikata wani aikin ibada sai ya ce ladan Allah ya kai wa wani ya ce to da wannan kaga alheri ya aikata kuma Allah zai iya kai ladan zuwa ga wannan mamacin wa min zalika yana daga cikin abin da yake bid'a a babun ainihin wato jana'iza at-ta'amu alladhi yasna'uhu ahlul mayyiti abincin da waɗanda aka yi wa mutuwa suke girkawa fatujma'u lahun nasu mutane su yi cincirindo akan wannan abincin a wawushe musu girkin wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a bakyama in ji malam dan fodiyo ina karanta dan kawani yace to ni na faɗa ko ba maganan bukhari bace maganan dan fodiyo ne malam usman dan fodiyo ai da ma kun ce naku ne koko mu ma ai namu ne malam dan fodiyo ai duk wani ahlus sunna yana bin bayan dan fodiyo ne ina fata an gane duk wani wanda zai zo ya hada sunna a yankin nan na Afirka da Najeriya yana bayan dan fodiyo kowaye shi kuwa kowaye ko dan waye kuma ko daga wace ƙasa ya zo mu dan fodiyo shine namu kuma ga karatun shi muke karantawa ai ko eh to kaji malam dan fodiyo ma yana da wannan karatun a littafin sa wa fi sharhi fathil jalil أسي شرح فتح الجليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد المديوني يناتشوا بيتوتة الناس عند أهل الميت ليس إلا من أمر الجاهلية زمن da mutane suke yi ma har da kwana a gidan waɗanda aka yi wa mutuwa to wannan ba komai ba ne sai dai al'amari ne irin na mutanen jahiliya wai kaji malam muhammad ko ibn ahmad bin muhammad madiyuni ya ce yin wannan jama'a taron da ake yi ma yana daga cikin al'amarin jahiliya abin da aka saba shine ka zo kai gaisuwa ka rigan kai sama kai sama abinka ina fata an gane wannan rashin zaman kuma bai kamata a ce an zargi wani ba saboda cewa to ai ya ma ki zama a wurin an mutuwa ko ya zo ya zauna to ya zauna ya bi gashi na an ce amrul jahiliya yana daga cikin aikin mutanen jahiliya masu aiki da ka waɗanda ba su aiki da ilimi wa mithlu dhalika kwatankwacin irin wannan shine at-ta'amu alladhi yasna'uhu ahli al-mayyit fi al-yawm as-sabi' kafaji kwatankwacin irin wannan yana daga cikin irin abincin da waɗanda aka yi mutuwa suke girkawa ranan bakwai ya'ani min al-maut ma'ana ranan bakwai bayan mutuwan mamacin da kwana bakwai yana daga cikin bid'o'i da ake yi jama'a wannan abincin da ake yi na ranan bakwai inji malam dan fodiyo فتجتمع له الناس يريدون بذلك القربة للميت والترحم عليه sai a taru a ci wannan girkin wai da nufin cewa wannan ya zamto cewa ya zamto aikin alheri ne aka yi mamacin da kuma Allah ya kai lada kabarinsa Allah ya ji kansa sanadiyan wannan aikin da aka yi wa hadha muhdathun malan fure ce wannan bid'a ce lam yakun fi ma taqaddama wala huwa mimma yahmadu ulama radiyallahu anhum wannan bashi daga cikin abinda magabata suke yi suke aikatawa sannan kuma wannan bashi daga cikin abinda malamai suke gode ma an gane wannan ko Allah ya ji kansu yace wannan bashi daga cikin abinda malamai suke ganin abu ne ma mai kyau bal ma kaji bid'a ce kuma makaruhiya in ji malam dan fodiyo qultu malam dan fodiyo yace tilka sadaqatu allati ala hadhihi alhala la tanfa'u almayyita duk sadakar da aka yi ta a irin wannan yanayin a dafa abinci jama'a su zo su ci ba za ta amfani mamaci ba a cikin kabarin sa inji malam dan fodiyo to kaga dai duk wannan karatun jama'a ba wai shaci fadi bane kan wani ya dauka cewa wani abu ne da aka kirkiro shi a yau wannan littafin shekarar 200 da wani abu malin dan fodiyo ya rubuta wannan littafin ka ji gashi karatun malin dan fodiyo ne jama'a ina fata an gane wannan saboda ka babu ba addini ba an yi jama'a da hayaniya da hargowa a'a a natsa ake yi jama'a kun ba an yi sai da hujja ka ji karatun malin dan fodiyo an gane wannan ko yawwa to malin dan fodiyo shi gaba da cewa fi risalati abi muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim ya zo a cikin littafin risala na ainihin abi muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim ya ce ni'imar sadaqatu tanfa'ul mayyita ijma'an ya ce ni'imar sadaqa ma dalla da sadaqa tanfa'ul mayyita wacce take amfana da mamaci ijma'an amma da ijma'in malamai lakin sai dai fa sadakan nan za ta amfana da mamaci kadai ne idza wafaqatis sunnah kaji in ta dace da sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi risalati abi muhammad haka nan ne ya zo a cikin risalati abi muhammad cewa wala qaula wala amala wala niyyata illa bi muwafaqati sunnah babu wani zance babu wani aiki babu wata niyya da zaka yi na aikata wani aiki ba za ta karbu ba illa bi muwafaqati sunna sai ta dace da sunnar manzon Allah duk da kake gani to ai na yin yin kaza niyyar ka ta banza ce ba za baka daren komi ba kai wahala banza in dai bata dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an gane wannan aiko yawwa Allah ta'ala ya dace da mu to jama'a wannan shine karatun dan fojiyo dangane da wannan mas'alar dan kawai ne ta babatu cewa ai albani ne ya kawo wannan ya ji ya tattaro hadisai to jahilai ke faɗin irin wannan magana tunda ba san waye albanin ba sai dai kun fan baki da hayaniya ba abun faɗi abun faɗin ya kare sai dai ai ta hayaniya kuma da dai za a karanta da mutane abin da zai amfane su da yafi amma hayaniya da bankaura wannan ba zai kai mutane ko ina ba jama'a Allah ta'ala ya datar da mu ya tsare mana imanin mu jama'a nan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah ta'ala ka datar da mu akan bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka nisantar da mu gabarin aikata bid'a da kuma shirka Allah muna roƙonka kai ne mai jiddiyo zukata Allah ka juye zukatun mu akan addininka ya Allah kai ne mai sarrafa zukata ka sarrafa zukatun mu akan yi maka da'a da biyayya Allah muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayan ka na gari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh